بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم هود أو قوم قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد آه، النبي شعيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجي ماذا كراري ينا كرم ينا يجي ماذا خديم الأنبياء يجي شيني mai hudu ba cikin annabawa Ah, yana ce ya gaumi wa ya gaumi ya mutane na daji mannakum shiga giya wato saba mini in yi magana ku saba in yi magana ku saba ba ku umarni ku ki daga Allah irin wannan daji mannakum ina jin muku tsoro kar ya kai ku ga wato laifi wanda ya fi da ma saba gauma nuhin irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu kafiransa ina ma saba goma ina goma hudu ina goma sare kada wannan ya dauke ku ya kai ku ya jefa ku saba min din ya jefa muku eh, ya jefa ku cikin halin abin da ya sa mutanen annabi nuhu au goma hudu ko mutanen annabi hudu au goma salihin ko mutanen annabi salih ko ma qawmu lutin minkum bai ga dai mutanen annabi lutu kan mutafikawa su kan ma ba nesa suke da garin ku ba
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ku yi imani ku kadaita Allah kuma ku riga yin istighfari kuna tuba wa ubangijinku inna rabbi sani Allah ubangiji na rahimun mai jin kai ne wadudun mai son bayansa ne son bayansa shi yasa ko da sun kafirce masa ba zai daina ba su kayan bakuntarsu ba don dukkan mu Allah ne ya ɗauko mu daga babu ya kawo mu akwai sai ya saukar da mu cikin karamcinsa mu bakinsa ne bakin iyakan kwanaki da shekarun da za mu yi duka muna cikin bakunta ne Allah ne ya saukar da mu a cikin karamcinsa ko da an kafirce ba zai daina a ba da abin da ya sa bayarwa din nan iska da za a sha a ganin bashi ruwan da za a sha nono da za a sha abincin da za a ci kowane irin kayan jin daɗi na rayuwa ne matuƙar kwana bai ƙare ba Allah zai dinga bayarwa saboda shi ya kawo bayansa yana son bayansa amma fa in an je lahira kam koma kowa zai sauka ne cikin aikinsa wanda bai zalihan bai nafsi wa nasa a fariha Allah ba zai a ɗauki nauyinmu a duniya kuma ya ba mu labarin garin da za a koma kan kowa ga aikin da zai yi ya sauka cikin aikinsa in ko bai yi aiki ba to ba wani masauki sai wuta saboda haka ne sai mu tsaya kwarai da gaske jama'a yi aikin ibada ta tuba mai ta istighfari don mu samu sa'ada istighfari kamar yadda ake maimaita a kullum dai alkur'ani ya ba da amfanin istighfari sau tala abu guda daban-daban ya fi talatin na farko dai samun gafara kamar yadda ya zo cikin kowace sura mai istighfari in ka tuba wa Allah Allah zai maka gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce attayu min dhanbi kamar la dhanba lahu wa istighfari da tuban nan yana jawo mutum soyayyar Allah inna Allah yuhibbu tawwabina saboda haka ne ma annabi yake yin wannan istighfari da tuba duk wanda Allah yake zo babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dole ya jagoran istighfari da tuba kuma istighfari da tuba yana mai da mutum ya zama na Allah to wanda yake dukkan bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine a gaban su kuma istighfari yana kawo alherai da yawa kamar yadda ake faɗa cikin Qur'ani ko ina wa idza kuntum ilayhi inna rabbi sani Allah ubangiji na rahimun mai tausayi ne wa dudu masoyin bayinsa ne
ولولا رهتك لرجعناك وما أنت علينا بعزيز
يا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بهذه قالوا سيكا فرغا النبي شعيب سكتي يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول باما فهمت أبن دقيقة فلا باما فهمت يوانجي مغانا دقيقة فلا وإنا لنريك فينا ضعيفا muna ganin ka wuri ne wani mutum ne mai rauni a cikinmu walau lara duka ba don kana da jama'a ba in mun taba ka hankali zai tashi rajamna ka da mun jajjefe ka da duwatsu wa ba anta alaina bi azizin kai ba wani mutum ne mai girma wanda zaka gagari zaka gagara mu yi maka din ba ma anta alaina bi azizin saboda haka ya kare ubangiji tabaraka wa ta'ala da hukunni so annabi girma bashi so su fiye da yadda muke son rabu duk mutumin da ba ka son sa to ba ka son maganarsa ko ba ka son irin aikinsa to da haka ne zama dole gare mu mu al'umma mu so annabi ne da muke son ramu mu so komai na zabi ne da muke son komai na mu shi dai kafirai sun ce wai annabi shu'aibu ba sa fahimtar maganarsa saboda ba ya daraja a cikinsu ba don mutanensa ba da ma sun jejjefe shi don ba zai gagare su ba
قال يا قوم أرهبي أعز إليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط
ويا قال يا قومي أرهدي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط annabi yau yake ina mamaki ashe ba za ku dubi girman Allah da ya aiko ni ba sai ku dubi girman jama'a ta da nake da ita shi zai sa ba za ku jajjefe ni ba ashe ba za ku dubi girman Allah wanda ya aiko ni ba a rahadi jama'ar tawa azzu alaikum min Allah kun dubi ganin girman jama'a na akan Allah da ya aiko ni wattakattum warakum ziriya ku aje maganar Allah da Allah din a bayan bayan ku wato shi yasa kuka rena ni kuke gani wai jama'a ta ne da take ba duk jama'a ta ba da kun jin jebe inna rabbi sani Allah ubangiji na bi mata wani muhin yana kewaye da duk abin da kuke aikatawa kuna cikin hannunsa
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب
يا قومي أرادي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي ما تعملون ويا قومي ادعوا على مكانتكم إني آمن سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب يا قوم يا قوم متعلينا tunda kun ki karɓar magana ta imalu ala makanatikum inni amin to ku je ku yi naku ni ni ma ina yin nawa saboda haka mun da sannu za ku san man yati azabun yukhzihi wanda azaba za ta zo ta same shi da kunya tashi da wulakar tashi buga kurai kenan haka sai sabe wa man wa kadhib da sannu za ku gane waye mai ƙarya ni da wakar biyan Allah baki na ba kuna tsammanin ni ne ba ni da gaskiya to za ku gane ku ne masu ƙarya ba ni ba wartaki ku saurara inni ma kuma rage ni ma gani tare da ku ina sauraron abin da Allah zai Allah zai harakar da ku kafirai ya tsiratar da ni ni da jama'ata
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأخذوا في ديرهم جاثمين يا يدا umarninmu ya zo na yin azaba wa kafiran annabi shu'aibu a wanda za a kama su da yawon zulla za ta yau wato za a sa musu ne rana zafin rana sun inda sa kansu sai a kawo wata inuwa sai su yi ta tattaruwa su yi ta tattaruwa su yi ta duk gaba ke da kawo su taru cikin wannan inuwar da aka kawo shi kenan sai Allah ya mai da inuwar wuta sai ta sauka a kansu wato an musu laima kenan laimar wuta wannan ita ce ranar kunyatar su ne ran ma ja mu na rage na shu'aiban sai muka tsaye da nan shu'aibu wanda ni na amanu wa hu bi rahmatin minna da shi da waɗanda suka yi imani da shi da rahamar mu wa wa akhadhat alladhina zalamu sayyi'at sai iyu tsawa ya kama waɗannan kafirai shi kenan sai Allah ya saukar da wannan daima ta wuta a kansu suka haraka فلما جاءنا رجينا شعيبا والذين امنوا معه برامة منا واخذت الذين ظلموا السيف فاخذوا في دير بجاثم sai suka waye gari suna faffade suna kurfade duk sun zama gawaye ta Allah ya ga daukiya kaman ka ce musu taba zama a garin Madina ba جهنم يغلو فيها ألا بعدا مدين كما بعدت ثمود Allah ya ga daukiya labudan limadiyana kama bai da samu kaman ka ce ba su taba zama a garin ba balle sun taba yi wa annabi shaibu rashin kunya duk sun zama gawaye a kurfane Allah mai ganin biya a labudan limadiyana halaka ta tabbata ga kafiran madiyana kama bai da samudu kamar yadda halaka ta tabbata mutanen a samudawa mutanen annabi salihu ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسبحان مبين ولقد حقيقة قصر النبي شعيب تاغاري تازي أنا لم قوما قصر النبي موسى ولقد آتينا موسى موسى الكتاب آه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسبحان مبين ولقد حقيقة أرسلنا يا رسول الله من أيدي النبي- النبي موسى بآياتنا دعايوهم مقداترة daga datina musa yadda ta ayatin bayyana da fatar bani isra'ila ya jawo kuka aike shi da ayoyi wato kayan mu'jiza iri iri daban har guda tara Ah, wasu tsarin mubini da hujja bayyananniya zuwa fir'auna da kafiransa
إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وأجى النبي موسى لدم موسى هارون إلى فرعون زواج فرعون وملئه دمن يم من يم من يم جماعة من يم فادا وانسا ودعوا واتو متاني من يم غري واتو ما سوچك إدو ما سوچك وري ما سوچك ريغا دا چكي سونا كيرس ملاو ما سوچك يوي تنزا كاسو suna da manyan wancan kuna manyan wancan mutane sun cika riga sun cika wuri sun cika ido ya za ki ce musu malau ina fir'auna mare fatta ba huwa mara fir'auna abun mamaki ba su biya annabi musa ba sai ku suka bi umarnin fir'auna ba ma amru fir'auna bi tashidin al'amarin fir'auna ko ba wai al'amari ne na shirya mai kyau ba kamar da ya faɗa musu ba domin fir'auna ya ce musu ni din nan ba abin da nake gaya muku sai ra'ayina ra'ayina kuwa shine halakar da Musa domin ra'ayina din nan shine shiryayye wanda ya faɗa cikin sura sura kafir wai ra'ayinsa shine shiryayye wa alaikum ma ahdikum illa sabila rashad wato duk abin da nake faɗa muku shine gaskiya Musa banna ya kawo zai bata ƙasa saboda haka al'amari na magana ta shine shiriya shine gaskiya Allah ce ƙarya yake yi ma auru da wani birshi al'amarin sa ba gaskiya bane ko ba shiriya bace fata يقول قومهم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يقدم قومه يوم القيامة وأوردهم النار بئس الورد المورود to ina shiriya ka yi jagoran mutanenka ka je ka zuba su a wuta Ah, an bi ku da la'ana wadda ya hazihi la'anatan wa yawmal qiyamah tun daga duniya kowa ya ambaci fir'auna da kafirai duka da aka ji ana ce la'ana tsarar kafiri la'ana tsarar kafiri Allah la'an ci kafirai Allah la'an ci kafirai wadda
وأخبروا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود أتبعوا بهذه لعنة يوم القيامة في سرقة المرفوع وأتبعوا أنبياء أنبياء دسوبا يزوم على كدين aka yi ta bin su da la'ana tun daga duniya har lahira yau ranar tashin kiyama ma za a nuna su a cikin mutane ana ji ana da ana kulla ana zalimi ana da ana kulla ana zalimi duniya da lahira ana bin su da la'ana ana zire ana zire musu aw utu bi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyama bi zarrifil marfu' wato wannan taimako da Fir'auna ya taimaka wa mutanensa yake nuna musu wai hanyar kiriya bai zama kyakkyawa ba bisa ya yi muni almarkudu wanda aka yi musu wannan irin taimako aka shigar da su wuta.
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائل وحصيد ذلك من أنباء القرين قدسوا عليك منها قائم وحسين ذلك wannan kenan ya Rasulullah yana daga cikin lab- labarbari na garurukan duniya na wanda suka wuce da kusu alaika muke karanta maka labaransu mina cikin garuruwan akwai wanda har yanzu garin yana tsaye kamar Misira kenan akwai kuma hasidun wanda ya riga an girbe garin kamar su madiyana su a mutafika an girbe su babu su sai alamomin wurin da suka zauna da kayan wasi وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تسليم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أمرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب wato lokacin da al'amarinmu ya zake wa mutanen annabi Nuhu dodanni ba su amfana musu komi ba da muka zo halakar da mutanen annabi Hudu dodannin su ba su amfana musu komi ba haka kafiran annabi Salihu haka kafiran annabi Lutu haka dukkan kafirin annabawa idan halaka kun aiko da halaka dodanni da suke bautawa dama mun gaya musu su daina bauta abin da ba zai cuce ba zai amfane su ba in sun bauta masa ba zai iya cuce su ba in sun ki bauta masa to ga shi nan dai fa akarat anhum alihatu alihatu dodannin su allati yaduna wanda suke bauta min dunillahi kuma bayan Allah fa akarat anhum min shay' ba su wadatar da su komai ba kuma zaduhun ba abin da su ƙara musu غير تدبير ba halaka ba da sa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد haka yake ya rasulullah haka kamun ubangijinka yake innahu yumhilu wa la yuhmil wato yakan bada lokaci ne amma baya bari in ya kama azzalimi ba zai iya kwacewa ba wato innahu yumhilu wa la yuhmilu zai ba da lokaci ne kafiri ko azzalimi ta jin daɗi ya ta jin daɗi ya ga cewa ba a taɓa yin mun haka za mu halaka za mu gamu lafiya lau sai daɗi ke garuwa to a lokacin da bai ba amma in an lokacin ya Allah ya masa mummunan kamu afza azizin muktadir kamu irin mai na mai ƙarfi kamu Allah to wannan ba zai ba zai kubuce ba ba zai tsira ba وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة sai Allah ya kawo mutanen garin da suka yi zalunci mutanen garin inda su yi zalunci lokacin kamun iyayi inda aka zahu sani kamun Allah Ubangiji alimun mai tsananin raɗaɗi ne shadidun mai zafi ne
إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وأنه وأزوزي لأجيه كابري سي sun kangare sun ƙi wa'azin annabawa Allah ya yi musu mummunan kamu to ba ba wai wadancan kadai ba kowane kafiri ma a kowane zamani an masa wa'azi ya tuba ya bar abin da yake ya zo ya bi gaskiya gaskiya a yanzu shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ki to lalle ran da Allah ya kama shi ranar mutuwa to zai ga abin da yayi ba abin kirki bane wato shi ainihin addini a wurin Allah kamar kuɗi ne wajen gwamnati gwamnati tana da kuɗinta ana kashe su sai wata rana ce za ta canje wannan kuɗi ga sababbin da za a kawo ga cikinsu ga bayansu ga kuma irin darajojinsu yadda suke a fanna su a babban takarda ana nuna mutane hotonsu kudin za su zo ma aiki ranar kaza ga watan kaza kowane mutum ya canja kudinsa zuwa ranar kaza ga watan kaza za a rufe canji duk wanda bai canja kudinsa ba kudinsa za su zama asara idan an kawo sababbin kudin kace ni ban ga laifin kudina ba saboda haka ni ba zai canja ba zai canja kuɗin nan ba ni ban ga laifin su ba da su nake aure da su nake ko ni ban ga laifin su ba zai canja su ba to in lokacin ya riga ya wuce baka kai ka canja ba to wata ran za ka ɗauke su ka je kasuwa ta ai ban daina karɓan waɗannan kuɗin ka kai su banki ai an daina karɓan waɗannan kuɗin to shine in mutum bai canja addininsa ba ya dawo cikin sabon addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to fa ranar mutuwa za a ce masa ai baka zo da addinin da ake karba ba saboda haka kowa da kowa yanzu dai duk duniya ta san annabi Muhammadu gaskiya ne kuma alqur'ani da ya zo da shi gaskiya ne kuma addinin da ya zo da shi gaskiya ne saboda Allah gaskiya shi ya aiko da waɗannan kowa ya riga ya sani yanzu duk wanda bai san annabi Muhammadu gaskiya ne ba addininsa gaskiya ne ba littafin da gaskiya ne ba wannan mutum bai zama yi magana da shi a duniya ba duk bai da ilimi in yana da ilimi kam zai tabbata lalle annabi Muhammadu gaskiya ne mutumin da kullum muna faɗa wa mutane mutumin nan bai taɓa shiga nazirai ba firamare ba bai taɓa shiga koleji ba balle fa jami'a bai taɓa yin bakunta ya je neman karatu ba ko bai taɓa yin wani bako ya zo ya karantar da shi a gida ba yana ba da labarin tun ba yi halitta ba yaya aka yi aka yi ta ya aka yi aka yi kaza yaya aka yi aka yi kaza ya aka yi aka yi kaza yana faɗi komai da komai har duniya tun daga farkon ba ta fara ba har ta faru har wani lokacin ƙare wanda ta ƙare yana ba da labari koma lahira ya gaya wa mutane yadda ake mutuwa yadda ake shiga kabari yadda ake tashi yadda ake tsayuwar kiyama yadda ake hisabi yadda ake shiga aljanna Allah za da mu yadda ake shiga wuta Allah kiyaye mu kuma ya bada labari yadda aljanna take da yadda wutar take kai wannan mutum in ba annabi bane wa ya gaya masa wannan ilimin da babu irin da duk duniya duk duniya ba littafin da yake bada ilimi irin na Qur'ani babu shi kowane littafi aka rubuta lokacin da yana wucewa sai a jefar da shi ya zama kayan ajiya a cikin kabut amma Qur'ani kullun sabo ne gashi nan kullun a samu yara ma shekara bakwai bakwai suna haddacewa kullum muna cewa mutane ba za a samu littafi mai shafi ɗari bakwai yaro mai shekara bakwai da aiwuwa ba ya haddace shi Qur'ani shi kare Ar-Rahmanu allama al-Qur'ana khalaqa al-insana allama al-bayana saboda wanda ya saukar da littafi shi ya kera wannan yaro ana su ba wuya amma duk littafin da ka ɗauka ba Qur'ani ba to wanda ya yi shi daban wanda ya yi ka daban amma in qur'ani ne wanda yayi kan shi ne ya kawo shi hada ku ba wuya saboda haka ku wanda yayi kan shi ya sanin abin da zai amfane ka da abin da cuce ka ya rubuta maka wannan littafin saboda haka ne mutane suke cikin damuwa wanda wasu da addinin musulunci wasu kansu suna cikin damuwa kasar su tana cikin damuwa kaji an yi guguwa ruwa ya tashi ya ci mutane duwatsu sun bambashe sun fasa mutane kare bala'o'i iri-iri na duniya ba tukuna saboda saba wa Allah da kin karban addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a shiga addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a shiga din a riga ayyuka masu kyau ko a riga tuba ana wanke miyagun ayyuka din wa kazalika azra fi kaza akhadha al-quraywa ya zalima inna akhdahu al-jayy fi zalika la'atan liman khafa azab al-akhirah wannan abubuwan da aka karanta ya isa aya ga dukkan mutum bai jin tsoron gamuwa da azabar lahira zalika yau mu yi lahu nas ka ko san lahira dai wato wani wuri ne na taro wanda ba mutumin da za a neme shi a wurin a rasa kowa da kowa tun farkon halitta har ƙarshen halitta kowa sai ya halarci wurin akwai taron da za a yi wani ya ce yana da larura wani ya ce a wani ai ba a gan shi ba ko wani ya ce ni ban gane wurin da ake taron ba a ban da lahira kowa da kowa zai halarta kuma da aikinsa za a yi masa aiki in ka aikata mai kyau inna rauna rafi na'im kana cikin nima in ka aikata mummuna wa inna fujjar rafi jahim kana cikin sharri kana cikin bala'i kuma da haka tun ba mutu ba mu tsaya mu gyara zuciyoyinmu mu kadaita Allah mu gyara gaɓoɓinmu mu bauta wa Allah mu gyara halayenmu yadda za mu zauna da bayin Allah lafiya zalika yawmun yuhullahu nas wannan rana ce wanda za a tara mutane domin wannan rana wa zalika yau mashhud rana ce kowa da kowa sai ya halarci wurin amma nuwakhiruhu illa li ajalin ma'dud ba mu dakatar da tashin kiyama din ba sai saboda lokacin wasu mutane bai yi ba akwai waɗansu mutane za a haife su ba a haife su ba akwai wasu mutane suna nan da rai ba su gama rayuwa ba saboda ko wanda bai zo duniya ba cikin waɗanda aka lissafa za su zo duniya sai sun gama zuwa duniya gaba ɗaya domin safai sun tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yi musu izini za su yi azulu ma'anan azulu suna so su auri kuyangi a suna so su riga kwana da kuyanginsu to ba sa son kuyangin su aihu musu wani sarfi a wani mutum wanda baya kama da balarabe to za su yi azulu ma'anan azulu idan mutum yana kwana da mace sai ya fitar da maniyyinsa ya zubar a waje ba zai zubar a cikin matar ba don kar ta haihu annabi ya ce duk ran da Allah ya ga daman kawo shi duniya duk dabarar da aka yi Allah ya kawo shi duniya duk yadda ka'inan maka sai Allah ya kashi to akwai mutanen da basu wado duniya ba tukuna za su zo duniya an diba musu abin da za su zo su yi sai sun zo su yi kowa da kowa an kare duk gaba ke da ba sauran dan adam da za a yi ba to daga nan ne za a kawo alamomin tashin duniya sai a mutu a shirya wa wannan rana ذلك يوم يقوم له الناس وذلك يوم يشهد وما نؤخره إلا لأجل معلوم ba mu jinkirtar da tashin kiyawa ba saboda lokaci wanda yake kidayayye kowa sai lokacinsa ya kare amma Allah yana kirari wannan rana ina ce zalikal yawmul haq wannan rana gaskiya kawai take amfana a wannan rana zalikal yawmul haq kuma sha attakhadha ila rabbi ma'aba maganin wannan rana tun baka mutu baka tare wajen Allah tun baka mutu baka tare wajen Allah shine wannan maganin wannan rana ciwon ajali ya same ka kana wurin Allah mutuwa ta same ka kana wurin Allah shiga kabari ya same ka kana wurin Allah tashin kiyama ya same ka kana wurin Allah to shine maganin wannan rana man sha attakhadha ila rabbi ma'aba shine wazkuri marabi ka tabattal ilayhi tafkira kai ga ambaton ubangijin ka zubar da komai ka koma gare shi ne tarewa wajen sa
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد رانا تنا زوا لا تتكلم أكا شافعي للتعايد لا تكلم نفس إلا بإذنه لا يتكلمون إلا من إذن الرحمن وقال التوابا ba wanda ya sai magana a wannan ranar illa bi iznihi sai da izinin Allah za ta kalli na bi fa minhum a cikin wannan taron duk gaba ɗayansa mutum biyu ne kawai shaqiyun wa zai da dan wuta dan aljanna duk taron gaba ɗaya daga dan wuta ne dan aljanna sabu billahi la kiyaye mu shaqawa فأما الذين شقوا فبالنار لهم فيها زفير وشهيق amma lalle shaqu fa bin dare don fiya zafir wa shahid amma waɗanda suke suna da rabon shaqawa din wato rashin rabon lahira in sun shiga wutar za su yi ta ruri ne irin kukan jaki ana ɗaga murya ana saukewa ana ɗaga murya ana saukewa kukan jaki zafirun farkon kukan kenan shahibun kuwan shisheka suna ta kuka a cikin wuta Allah kiyaye
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد خالدين فيها إلا ما ما- خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد in sun shiga wutan nan ba khalidina fiha za su dawoma a cikin wutan nan ma damat samawati wal ardu matukan dawoman sama da ƙasa illa ma sha rabbuk sai dai abinda ubangijinka ya so ma'ana haka akwai waɗanda za su shiga wutar to amma zunubin su zunubin su ne ya kai su wutar za su fita wanda Allah ya ga dama sun shiga wutar amma za su fito masha rabbuka kenan ko kuma masha rabbuka fitowar su daga wuta za su sha ruwan habib a billahi za a sake musu canjin azaba a billahi ma dama dis samawati wa rabbu kuma larabawa in za su ce abu har abada yake matukan sama na nan ƙasa na nan su suna tsammanin saman nan ba a nade ta kasar ba a nade ta amma addini ya nuna a yau mu nade sama ka dai sijilli lil kitabi ranan da za mu nade saman nan kawai yadda ake nade takarda yau mu tabbatar da ghairar rabbi was samawat ranan da za a canje sammai a canje kasai a kawo sabuwar kasa a yi hisabin a kanta nan ta in an yi nade sammai an nade kasai to shi kenan an nade amadu da da da duka amadi shi kenan a nan ne za a yi tashi kiyama wannan kenan wato alqur'anin balarabe ne yana magana da larabci saboda in wannan ne abu da suke nufi har abada larabawa sai su yi ma damatin samawa to da matukan sammai suna nan matukan kasai suna nan ko kuma abin da ake nufi in an nade waɗannan sammai din wanda muke gani an naɗe waɗannan gaskan wanda muke gani abin da ya sauran ma ai sama da ƙasa ne sama da ƙasa wannan wanda sabon sama da sabon ƙasan da aka yi ai shi kuma har abada ne ba a canja shi to ma dama ta samawa to rabu illa ma sha rabbuka kenan wato suna cikin azaba Allah kiyaye mu matukar sabban sabbai na lahira da kasai na lahira suna nan illa ma sha rabbu sai da abin da Allah ubangiji ka yaso ta fitar da masu laifi daga cikin wuta aka yi wanke su aka yi su a cikin aljanna Allah kiyaye mu ina rabbaka ne Allah ubangijinka qalu libani mai aikata abin da ya ga dama ne abin da Allah ya ga dama yake aikata la yusalu amma ya farkuwa wanda yake tabbai dabbi fara wata وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أضاء غير مجنون
أما الذين سعدوا فبالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أطاء غير مجدود وبنغري نسعادة كنا الله يسامو daga cikin su amma da ya sayidu amma wanda suka samu dadin kai suka rabbanta dama tun da Allah ya rubuta su yan aljanna ne fa bil jannati su ga aljanna za a kai su khalidina fiha za kuma su dawwama a cikin aljannar Allah sa da mu ma damati samawati wal ard matukan sammai na du- na- na- na lahira da kasai na lahira suna nan su kuma masu dawoma ne saman lahira da kasan lahira masu dawoma ne ma damatin samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk ya abinda Allah ubangijinka ya abinda Allah ya so aba'an shigar da zuwa aljanna din nan ada'an baiwa ne kyauta ne ghaira majzuzin wanda ba a yankewa wato ana masu shiga masu laifi za su shiga wuta su fita amma aljanna kan an shiga har abada ne har abada ne domin abin da yasa waɗancan suka zama iri biyu kafurai da azzanuwai fasikai to kafurai aikin da suka yi shi ya shigar da su wuta mugun aikinsu shi zai ba su matsayi a cikin wutar domin wutar ba daidai take ba tarakat tarakat ta kasa ta fi muni ta kasa ta kasa ta fi muni ta kasa ta kasa ta fi muni har zuwa bakwai aljanna kuma darajat hawa hawa sama ne na sama na biyu ya fi na daya na uku ya fi na hudu na uku ya fi na biyu na hudu ya fi na uku har zuwa takwas darajat za su shiga gurgurdun aikinsu mummunan aikinsu shi zai ba su matsayi a cikin wutar kuma niyyarsu ta rashin barin kafircin shi dai zai dawumar da su a cikin wuta to duk kafiri yana ganin abin da yake yi na har abada ba zai bashi ba har abada zai dinga zama da kafircin nan saboda haka in mugun kafircin ya shigar da shi wuta to sai niyya muguwar niyyar nan ta zai ta rike shi har abada da yake shi ba zai bar abin nan har abada ba zai bar abin nan ba har abada shi ne zai rike shi a cikin wutar Allah ya kiyaye a kuma yan aljanna in an shiga da aikin ake shiga da farlan Allah aikin dai wata alama ce da farlan Allah ake shiga aljanna in an shiga kuma aikin da aka shi zai ba mutum matsayi sai dai mutum yana da manyansa wanda suke da daraja a wurin Allah Allah ce wallazina amanu wattaba'u zurriyatuhum bi imanin alhaqna bi zurriyatihim wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki sannan ƴaƴansu zuriyarsu suka yi imani amma aikinsu bai kai na iyaye da kakannu ba to sai a ɗebe su a kai su can inda iyaye da kakannu suke a can sama a a wacce ba su zuriyatun wani da amma wacce ba su zuriyatun bi imani alhaqna bi zuriyati ma alanna min amali min shay kullu rin bima kasaba rahim a saboda haka ne ita kyawawan ayyuka barate da manyan bayin Allah masu ƙarfi wajen Allah cewa mutum zai ce shi ba ruwansa da ceton kowa sai annabi ba ruwansa da rigar kowa sai da annabi wannan wanda ya faɗi wannan maganan bayi da ilimi bayi da tunani yanzu siyasa ake yi in ka ce kai za ka yi takarar gwamna amma ba ruwanka da ward ɗinka ba ruwanka da local government ɗinka ba ruwanka da state government kai dai tarayya ne kawai can za a zaɓe ka yana yiwuwa na ba zai yiwu ba kuma har har yanzu din idan Allah ya kira mutane yatadiullah wa di rasulahu ila minkum ku bi Allah ku bi annabi ku bi waɗanda ke masu ba ku umurni ku bi umurnin su abin da fara kawowa bin umurni ulul amri na alqur'ani qurra'u din nan to matuƙa mutum yana ambaton qur'awa ne ya kira'a da kaza wani ya kira'a da kaza wani ka yadda da wannan ai su ma waliyai ne ba sahabbai bane duk qurra'un nan ba sahabi cikin su ba ma tabi a cikin su dukkan su daga baya aka yi su sannan kace in kace kai ni karatun annabi zan yi wanda Allah ya saukar masa ba ruwa da kira'ar kowa yana yi wa Qur'a'u ba sahabbai bane, ba wa tabi'ai bane, malamai ne kawai ne Allah ya ba su wannan aikin, su kuma abin da za su kiyaye kenan kira'o'i yadda aka rawaje su wajen annabi. Duk wanda suka ce shazi ne ya zama shazi, sai ka ce ba ruwanka kai Qur'anin nan da Allah ya saukar a shi za ka karanta ba ruwanka da wani kira'ar wane riwayar wane ba ruwanka da su. Addinin zai yiwu. Ya ko wajen hadisi kuma su ne ulul amri na hadisi sune su Buhari da Muslim da Abu Dawud da sauran muhaddisi sai kace ni maganar Annabi zan yi ba ruwa na da wani rubutun Buhari ko Muslim Buhari da Muslim ai ba sahabbai bane ba tabi'ai bane bayan Imam Malik ma wanda yake ba tabi'i bane sai da aka shekara 100 kamun Annabi Buhari in kace ba ruwanka da waɗannan kai maganar Annabi kawai za ka ga mutane ba ruwanka da wani Buhari ko Muslim duk ka share waliyan Allah wanda suke aka dora musu nauyin kira'a da wanda aka dora musu nauyin ingancin hadisi sannan kuma ka komo ka shafe mutanen da aka dora musu nauyin fahimtar da mutane ayyuka amaliyan kaman ruwa kenan kaman Abu Hanifa kaman Imam Malik kaman Imam Shafi kaman Imam Ahmad ibn Hanbal sauran irin wanda kace ba ruwanka da su kamar yadda Qur'aniyun suke faɗa Abu Qur'aniyun in ka ambata musu wani littafi ke kai duk ba a haife wani ba ake ake ake ake addini sai ya faɗi malamin mai littafi ce tun ba a haife shi ba ake addini mu qur'ani kawai da cewa ba ruwanka da kowa sai annabi ne zai cece ka ba ruwanka da yin kowa sai da abin da ka faɗa kenan ai ba ruwanka kenan da kowane hadisi don hadisi waliyai ne suka rubuta wannan hadisin Allah ya sa aka yarda da su waliyai ne ba sahabbai bane a kuma wasu mazhaban waliyai ne ba sahabbai bane sai ka ce ba ruwanka da wani wali sai annabi to kar ka yi karatu Qur'ani sai wanda Allah ya saukar annabi din wanda ba kowane ƙari tsakanin ka da shi kuma kai magana annabi din ba ruwan littafin Buhari ko Muslim yana yiwuwa to wannan maganar jahilci ne cewa kai ba ruwanka da kowa sai annabi annabi ai ba arhaba ne annabi ba arhaba ne akwai mutanen da Allah ya ajiye wanda suke wasila zuwa ga annabi yawan ko kullu unasin bi imami ranar lahira Allah zai kira kowanne jama'a da sunan limamin su limamin kira'a ne limamin hadisi ne limamin furu'a ne limamin zikiri ne kowanne za a kira su yadda aka nada waɗannan ta hanyar su su kuma masu zikiri waliyai masu dariga su kuma abin da aka dora musu kulawa da zikiri mai gyaran zuciya yadda aka waɗannan haka aka wance in ka rushe waɗannan dai ka je ba ruwanka da zuwa can ma kenan ba ruwanka da zuwa sai ka je ka zama qur'aniyun ذلك يوم من يولى الناس وذلك وما نؤخر الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه ومن شره وسعيد والذين شكوه بالنار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد والذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات الا ما شاء ربك أفاء غير مجذوب kyauta ne daga Allah gaira majhuzi wanda ba yankewa shiga aljanna Allah sa da نصيبهم غير مخصوص أما الذين سعدوا ففي الجنة فلا تكن بمرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لمؤتوهم نصيبهم غير منقوص فلا تكن بمرية يا رسول الله karka yi shakkar wannan mutane abin da suke bauta na dodannin nan abun banza ne suna tsammani abin kirki ya gada wajen iyaye da kakar abin banza ne ba shakka ya rasulullah wala da kullu min ma yabudu awdai ma yabuduna illa kama yabudu aba'uhum min qabl suna bautan dodo na banza ne kamar yadda iyayensu da kakanninsu ke lokacin da ba musulunci to addini ya zo a bar dodo mana koma wajen annabin Allah abi Allah illa kama yabudu aba'uhum min qabl wa inna lamukum nasibahum ghayra manqus kuma za mu je lahira da za mu kai su lahira ba su rabon su na kafirci gaira mankusin ba za mu rage musu komai ba
وإنهم لفي شك منه مريب
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد kamar yadda muke nanata maka da ya Rasulullah ba Qur'anin da ka zo da shi shi kadai ne aka yi jayayya a ciki wasu suka ce sun yarda da'iran wa ba'inan suka zama mu'minai wasu suka ce ba su yarda ba da'iran wa ba'inan suka zama kafirai wani suka ce sun yarda zahiran ba'inan kuma su kafir kafirai ne munafikai kenan to haka ma abin ya faru a cikin littafin da muka ba annabi Musa wargada ce na Musa kitaba hakika mun ba Musa littafi at-taura kenan faqtulifa fi shi ma an yi sabani kamar yadda aka yi da naka din wasu suke sun yadda ciki da bai wasu ce ba su yadda ba suka zama kafirai wasu ko suka yadda zahiri ba su yadda ba batini shi ma sun yi an masa haka ya Rasulullah shi ma annabi Musa wargada ce na Musa kitaba faqtulifa fi wa daula kalimatun sawgar min rabbika la qudiya bainahum wa innahu la bi shakkin min umri wa daula kalimatun sawgar min rabbika ba don dai Ubangijinka ya riga ya rubuta kowace rai ajalinta sai ya yi a kashe ta, kun waɗanne jama'a sai ajalinsu ya yi a kashe suwa, duk lokacin da suka kafirce suka ƙi maganar annaba da sai mu harakar da su, amma kowa da ajalinsa sai ya cika mu haraka shi, ko ko kowanne mutane da ajalinsu sai ajalin ya cika mu haraka su. Da kudu ya bayyana da an gama da su, wannan su da fi shakkin suna cikin kwakwanto minu daga wannan alƙur'ani naka ko kuma daga wannan attaura ta annabi Musa shakka ko ba kaɗan ba shakka mai jefawa cikin shakka وإن كلا لما ليوفين ربك أعمالهم إنه ما يعملون خبير وإن كلا سني دكان سكبا na Qur'anin naka wanda suka ce sun yarda ciki da bai su Abubakar da sauran mabiyansu har zuwa tashin duniya Allah ya da mu a cikin su da wanda suka ce ba su yadda ba Abu Jahil da kafirai irin yan uwansa ba su yadda ba zahiran ba ina da wanda suka ce sun yadda zahiran ba su yadda ba ina kamar Abdullah da Ubayy munafikai to kowanne daga cikin su wa in kullal lamari wafiyanna rabbuka amara da wafiyanna rabbuka amara Ubangijinka zai taka musu da aikinsu cikakke a lahira, kafirin za a bayi sakamakon kafircinsa, muminin za a bayi sakamakon imani da rikin kyakkyawan aikinsa, munafikin za a san can karkashin kafirai fi daraki la salim nan ne, kowace ya saka masa da irin aikinsa. Inna hu shi Allah bima ya mun khabir yana sayar da abin da kowa yake aikatawa ba abin da yake kuya wa Allah. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا إنه بما تعمل بصير manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar sa 63 ya bar duniya wato shekara bakwai sau tara ko ko shekara 21 sau uku ya yi ɗan ruhura ‘yar kaɗan. To da aka dubi ruwa aka ce, Ya Rasulullah, kana da hurhura ce a shayyaban ni sura duhudin wa aka wata. Wannan hurhurar, ai sura duhudin ce da ‘yan uwanta su ne suka fito da wannan hurhura. Aka wace kisoshin annabawa da dabarbarinsu da halakar da kafirai shi ne ya sa ya ce, a'a cewa Allah ya ce in tsaya daidai akan addini kuma al'umma ta ma ta tsaya daidai kan addini. Nawa bai dame ni ba nasu jin nan ne yake damuna. Ni kan na tsaya a guda ku fastaqim ka daidaita ka tsaya daidai kama umirta yadda Allah ya umurce ka wa man taba ma'aka wanda suka tuba suka bika suka zama musulmi su ba su daidaita kamar yadda ka daidaita wannan shi ne yake damun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu yana cikin damuwa saboda al'umma shugabancin al'umma baya so wani ya wahala daga ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anit duk abin da zai wahala da al'umma abu sai ya zama abu mai nauyi gare shi baya so harisun alaikum yana kuɗin ne kullum a samu dada bil mu'mina ra'ufur rahim ne mai tsananin tausayi mai tsananin jin kai ga mu'mini sallallahu alaihi wasallam man ta ma ka wala tau inna ma ta wannan basir duk abin da ke aikatawa Allah yana ganin Allah ne ke gaya wa annabi haka ke gaya mana duk abin da muke aikatawa Allah yana ganin
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون Allah ya ce wa la tarkanu kada ku karkata ila allazina zalamu kar ku yi kusa da azzalumai fa tamassakum annar kulli wuta ta kona ku. wato Allah ya mai da azzalumai kan wutan ce take ci da kanta kar ka yi kusa da azzalumai balle wuta ta shafe ka domin ya riga ya ce wani ya ayyul ya ayyul lina amutakullaha wa kunu ma sadiqin ku ji tsoron Allah ku hada kai da masu gaskiya kada ku hada kai da azzalumai balle wuta ta kona ku fa tamassakum annar wala kuma min dunna min awliya in kun hada kai da azzalumai wuta ta shafe ku to ba wanda ba waɗanda za su raba ku da wannan wuta wala kuma min dunna min awliya ba waɗansu majibintan al'amarin ku wanda za su raba ku da wuta sun mana tun saruna kuma za a taimake ku a raba ku da azabar wuta din mutum da kun shiga cikin azzalumai kun yi zalunci tare da su irin waɗannan ayoyi da mutane makiya waliye suke cewa wai lahira ba wani kowa ma ta kansa yake yi a ta kansa ne ne wai annaba ba nafsi nafsi suke cewa balle waɗansu wai masu aljihu ni ban san inda ka samu aljihun nan ba wai shehu tijana da babban aljihu zai zo mutanen zaki to ai ko mutanen garin nan sun fi aljihu ɗaya yan yan tijaniyan garin nan ne wai to ina ai an tashi ma ba riga balle aljihu duk dai wai a ce wai waliye ba sa ceto to al waliye dai suna ceto muna kaunan Allah ya saba daga cikin ceton waliye shehu tijjani shehu ibrahim rahimahullah ai ba wai aljihu za su samu ba a'a tafiya za mu yi tare da su har filin kiyama har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da aka je yawar dukun launasin bimamim ranan da za mu kira kowaɗanne jama'a da sunan limamin su a zo a tafi filin kiyama ko a zo a tafi wurin hisabi ko a zo a tafi aljanna Allah ya sa da mu sai yawma nashurul muttaqina ila ar-rahmani wafdan ranan da za mu sa mutane masu tsoron Allah su hau dabbobi akan dabbobi za su zo filin kiyama din akan dabbobi da suturarsu cewa za su tashi kurlan za su tashi ba riga ba wando ba takalmi haka din ne za su tashi amma ai za a za musu ai za a za mu ba za mu zo za a dora zakar dabbobin su wafdan a wa nashirul mujrimina ila jahannama wirdan biya ko kuma za mu kora su zuwa jahannama wirdan suna gangarawa suna takawa da fiska shi shautin jari radiyallahu anhu dukkan al'arwahu junudun mujallada tun daga ranar tun ba wato tun ba zo duniya ba alamul darri waɗannan rayuka Allah ya tara su suna kallon juna duk wanda suka fuskanci juna suka rataya da juna a can arabu zarri to an zo duniya za su rataya da juna sun soyayya tun daga can arabu zarri take in an zo duniya an dauki jikuna kuma sai so in an yi kira sai soyayya ta sake tashi al'arwahu junudun mujallada fa ma ta'arafu min atalaf fa ma tanakara min ikhtalaf saboda haka soyayya ce ta ruhi ta ruhi in kuma ka zo za ka karbi da riga wajen shehu tijjani ba zai ce shi kenan ka zo zan sa ka aljihun kai ga aljanna ba a cikin a cikin aikin ka zai ajiye ka yace dole fa ka yi sallah cikin jama'a sai dai in ya mu ya kakara dole fa kullum kai istighfari 230 da safe 100 da yamma 100 cikin taro kai 30 dole gaba kai salati annabi kullum 262 da safe kai 100 da yamma kai 100 cikin jama'a kai 62 dole ka ne fa kullum kai la ilaha illallah 300 in kana so ka bidi sai ka dauki wannan kuma ga yadda zaka zauna ka kiyaye iyayenka ka kiyaye jama'an duniya kar ka riga musu kariya kar ka yi musu a gaya maka abubuwa wanda su ne sharadi shin idan mutum ya kyauta sallarsa guda biyar ya aikata dukkan kyawawan ayyukan nan da aka ambata yayi wannan zikirori yadda aka ambata idan ya je lahira ai ko ba shi wata gyara zai je aljanna don Allah gaskiya ne ka yi tsibari kullum 230 wani yana can yana zagin mutane ka yi salati annabi 262 wani yana can yana zagin mutane ka yi la'ila Allah ɗari uku kullum wani a yana zagin mutane ake dole ne ka yi sallah cikin jama'a Allah in kai wannan ai kai kanka ka zama salihin bawan Allah in dai ka rike haka ko ba mai gida balle fa dole sai da mai gida siyasar duniya ma muna jin ɗan siyasa suna ce siyasa sai da mai gida siyasa sai da mai gida abin da zai sa mutum ya je gari ya wahala rashin ɗayan abu biyu ne ka je garin baka da kuɗi to za ka sha wahala ka je garin ba ka da wani babban mai gida wanda komi ya ishe shi za ka sha wahala amma in ka je gari da kuɗi ko ba ka da wani yanzu nan za ka yi mutane inda za ka ba da kuɗin haka kuma in ka je babban kana da babban mutum komi ya ishe shi a gari ko baka je da hanini ba an maka sata a hanya da ka je gidan shi kenan ka huta to balle duk ka hada su ga kayan kudin lahira istighfari da yawa salati da nabi da yawa la ilaha illallah ka tara kana illar lahira kai farilla kai nabi kudi ga ku mai gida wani kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo tijari wanda an maka zaka a hanya ma da ka fada gidan ka huta duk wanda yake inkarin waliye ba shi da rabo ne duk wanda yake inkarin waliye ba shi da rabo ne domin dama tsakanin munkiri da kafiri dan abu kadan ne Allah yana ji ya arifuna ni'mat Allah summa yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun yadda waɗanda suke ba su yadda Allah yana da annaba suna da amfani ba da musulma ba su yadda ba sai suka zama kafirai su wannan munkirai suke ba su yadda Allah yana da waliyyai yana da karama za su yi amfani ba wannan shine bambancin su to Allah kowa ya nemi uban ɗakinsa na lahira kamar yadda yake neman uban ɗaki na duniya guda ga muka rike shehu tijjanin nan kan kan kan waliyin Allah ne jikan manzon Allah tsakanin shehu tijjani da annabi Muhammad suna 26 ne shehu Amr tijjani dan Muhammad dan Muhtar dan Ahmad dan Muhammad dan Salim dan Abul Gid dan Salim dan Ahmad dan Ahmad dan Aliyu dan Abdullahi dan Abdul Jabbar dan Idris dan Idris dan Ishaq dan Isaac dan Ali bin Abidin dan Isaac dan Ali bin Abidin dan Ahmad wanda shine farkon fitowa daga Madina hijira tana da shekara 145 saboda rigima da ta faru tsakanin Abu Jafar al-Mansur da Abubaiti shi Ahmad din nan dan Muhammad nafsu zakiya ne Muhammad nafsu zakiya dan Abdullahi al-Kamil ne Abdullahi al-Kamil dan Hazan na biyu ne Hazan na biyu dan Hazan na farko ne Hazan na farko dan Ali bin Abi Talib ne daga wacece daga faɗi wani yarwane ne yar annabi Muhammadu abin da ya sa masoya annabi suke son shehu tijjani kenan shi yasa makiya makiya annabi suke kin shehu tijjani wannan shine shehu tijjani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adu baiti ka safina nuhin man ta'allaka bin naja jikoki na a ƙarshen zamani su za su majikin annabi nuhu kowa ya shiga ciki ya tsira saboda haka wasu jan uwan suka samu jikin ta hannun su da bukatun ko ka samu ta hannun shehu tijjani wanda ya ce ba ruwan sa shi annabi ne zai ce shi kenan yana da karfin samu haka shi yasa mu ba mu da karfi ne shi yasa daga dan hoto da girman sa da karfin sa da komai bai yadda da kansa ba sai da ya rada kansa a cikin waliyi ji da Abdul Qadir Jilani wanda ce shi ya da kansa annabi ne zai ce shi ya ce ce ya samu gani Allah ba mu ce don ce tijarin mutane shi tijarin Allah sa ka masa ne, sa ka masa. Ha?
Bawa Allah da ya kawo Qur'ani sadaka.
Allah sa ka dade.
Matar da jira su addu'a.
Allah ji ganta.
Wani wanda ya kawo sadaka ya ce na so ina so ai ma kanin shi da ya rasu addu'a.
Allah ji gansa. to Allah mana gafara Allah ji kanmu Allah ji iyaye mu da iyaye iyaye mu da wanda mu da wanda malama da saka shi wannan mu da alheri Allah ya samu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah gyara lamarin mu Allah karbi addu'o'in mu da addu'o'in wanda suke neman addu'a wurin mu Allah biya musu bukata albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ji kan musulmi maza da mata rayayyu da matattu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke mana imanin mu Allah ke mana addinin mu Allah ya kyau Najeriya mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya karya ƙarya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya ƙarya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya ƙarya Allah ya taimaki gaskiya Bismillahir rahmanir rahim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد خاتم والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين